mala ya ci gaba da ambatan hadisai rahimahullahu ta'ala a cikin wannan babi wanda yake bayani game da cewa duk mutumin da ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna magana yanke da ijma'in dukkanin musulmi wanda a ciki muna jin hadisai da mala yake ambatawa cewa hadisai sun zo da bayanin sharuɗa da ƙa'idoji na kalmar shahada wanda dole sai mutum ya cika su sai mutum ya san su ya kuma tsare su wajen aiki sannan wannan kalmar shahada za ta amfane shi a lahirarsa in mutum ya rasa su to kalmar ba za ta amfane shi kalmar shahada ba ta amfanin mutum har sai ya san waɗannan sharuɗa nata ya kuma yi aiki da su malam ya ci gaba da ambato a cikin babu قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن أمير بن هانئ بهذا الحديث بمثله wato game da wannan hadisin sai ya karantar da hadisin kwatankwacin yadda ya gabata ghaira annahu qala sai dai a wannan ruwaya ta Umayr ibn Hani yake cewa adkhalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min amali bisa abin da ya kasance a kai na aiki wato komai karancin aiki Allah zai shigar da shi aljanna wasu malamai suna cewa komai karancin aiki kuma kowane irin aiki ko kyakkyawa ko mummuna idan kyakkyawan aiki ne to zai shiga aljanna karan fari in ko mummunan aiki ne to shi kuma ya danganta idan Allah ya gafarta masa to zai shiga aljanna karan fari kuma Allah bai gafarta masa ba an masa hukuma zai dai shiga aljanna kaga dama shine abin da aka ce hadisin bai kore cewa mutumin da ya mutu akan tauhidi ba zai shiga wuta ba a ta aka zai shiga aljanna lallai ko da ya shiga wuta to daga baya dai zai shiga aljanna to shi yasa anan malamai sun yi magana guda biyu game da ma'anar fadin alama kana min al'amal cewa zai shiga aljanna a bisa abin da ya kasance yana aikatawa kowane iri ne ko kyakkyawa ko mummuna in kyakkyawa ne to kaga aljanna kai tsaye in mummuna ne to yana da abubuwa guda biyu gabansa in Allah ya gafarta masa zai sa shi aljanna ba tare da yi masa azaba idan Allah bai gafarta masa zai masa azaba ta wannan mummunan aikin nasa daga baya zai shiga aljanna kaga dai ya shiga aljanna to da ka wayannan hadisan sun dace da babu walam yadhkur min ayi abwabil jannati thamaniyat sha'a a wannan ruwaya bai ambaci cewa zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama cikin kofofinta guda takwas ba an dai tabbatar da shigarsa aljanna da haka hadisin ya dace da babu قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال لك عبادة بن الصامت Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yarda da shi da rikanin sahabbai baki ɗaya ya ce, Dakhaltu alaihi, ƙala dakhaltu alaihi huwa fil mauti. As-sunabihi yake cewa na shiga wajen ubada, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yarda yana halin mutuwa. Fa bakaitu sai ne kuka, fa ƙala mahlan sai yake cewa da ni ba a hankali kada kai gaggawa lima ta biki dan me kake kuka fa wallahi la in istushhitu inda za a nemi shaida ta a lahira la ashhadanna laka to zan yi maka shaida cewa lalle kai mutumin kirki wala in shufi'tu inda za a bani ceto a lahira la ashfa'anna laka zan cece ka wala in istata'tu la anfa annaka kai in dai na samu dama zan amfanar da kai saboda ya gamsu da kirkinsa kuma dama haka magabata suke Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma makala sannan ya ce wallahi ma min hadithi babu wani hadisi sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda na ji shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakum fihi khairun wanda kuke da alkhairi a cikin sa illa haddathtukumuhu face sai na zantar da ku wannan hadisin da na ji daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam matukar kuna da wani alkhairi a cikin hadisi to sai na zantar da ku hadisi illa hadithan wahida sai dai hadisi daya shi ne kawai ban taɓa gaya muku hadisin ba shi din ma gashi nan zan gaya muku yanzu wa sawfa uhaddithukum wa sawfa uhaddithukum al-yawma shi ma da sannu zan zantar da ku hadisin a yau wa qad uhita bi nafsi alhalin mutuwa ta zo min kusa na ɗebi tsammani daga rayuwa zan gaya muku wannan hadisi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam dan Allah ne harrama Allah alaihi nara to Allah zai haramta masa shiga wuta inda ya zo da wannan shaidawa din to Allah zai haramta masa shiga wuta sai dai ya gabata cewa ba zuwa da shi dawar kawai ba tana da wasu sharuɗa wanda sai mutum ya san su wanda mun ji guda uku a cikin su sharaɗin farko da muka fara karo da shi shine ma'rifatu ma'anaha shine sanin ma'anar kalmar shahada sharaɗi na biyu al yaqinu al munafi li shakk sharaɗi na uku al nutqu biha shine mutum ya furta ta za mu ci gaba da sharuɗin ta insha Allah ta'ala duk wanda ya zo da ita tare da sharuɗanta to Allah madaukakin sarki zai haramta masa shiga wuta da haka hadisin shi ma ya dace da babu a nan malamai suna cewa a cikin hadisin gashi ya ce babu wani hadisi wanda kuke da wanda a cikinsa akwai alkhairi game da ku face na zantar da ku sai hadisi ɗaya da ban gaya muku ba shi yasa malamai suka ce to a nan ya nuna cewa kenan akwai hadisan da ake iya ɓoye ɓoye su ga mutane wanda ake tsoron cewa hankalin mutane ba zai kai su fahimce su ba hankalin su ba zai sa su gane su ba shine kamar hadisan da suke da alaka da labaran munafikai ko hadisan da suke bayani game da azzaliman shugabanni wanda idan an gaya mutane a ciki babu wani abu wanda yake na ilimi ko na aqida ko wani abu na addini kawai labari ne a cikin hadisi kuma zai iya cutar da mutum ne irin wannan idan da fitina babu laifi dan ba a gaya wa mutum ba ma abin da yake na aƙida ne wanda ya shiga wato zallan aƙida ya shiga zallan addini to wannan babu wani ilimi da ake koyo mutane amma abin da yake kawo wasu labarai ne da manzon Allah ya bada labarai cewa ƙarshen zamani wasu azzalumai za su shi azzalumai shugabanni za su ringa yin kaza da kaza kaga wannan hadisin wasu suna musu wata irin fahimta sai su kai su zuwa ma to na fito da shugaba ko kuma labari game da abin da ya shafi munafikai zalla da gaya masahabbansa kamar Hudayfa cewa wani munafiki ne wani muna baka da wata ka'ida a cikin ka sani abin da kake bukata kawai sanin mene mecece sifar munafiki dan ka nisan ta amma ce wani munafiki ne wani duk baka da wata fa'ida to ire-iren wayannan hadisan su yi wanda ba da dan ba a gaya mutane ma da hadisin da yake hadisi ne da yake karantar da addini kowane irin hadisi na aƙida ko sufofin Allah ko sunayensa wannan ba a ɓoye shi lallai ba a ɓoye shi ga mutane da ka wayannan hadisan da mala yake kawa sun dace da babu qala rahimahullahu ta'ala حدثنا حداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك an mu'ad ibn jabal daga katada daga anas daga mu'ad waye sahabi daga sahabi kala mu'ad yace kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance a gobe a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa ya hau abin hawa sai ya goya ni ya zo a wata ruwaya cewa akan jaki ne laisa baini wa bainahu illa mukhiratur rahli ba wani abu da yake tsakanina da shi sai kamar dan ratan da yake tsakanina da shi sai kamar dan ice da ake sawa ƙarshen sirdi abin nufi cewa sirdin bane tunda shi jaki ba a sa masa sirdi abin nufi shine dan ratan mu da shi shine abin da ake dan bari idan mutum ya haura kuni in yana kan sirri to wanda zai goya zai zamanto a bayan sirri kaga akwai dan rata tsakanin sa ba wai yana cikin sa dan fara jiki da jiki ba dama shine ladabin goyo indai ba ya zama larura ba za a goye mutum ba sai ka dan fare da jikin sa ba da haka akwai rata tsakanin su wannan shine ratan da ke tsakanin na da shi muna cikin tafiya faqala ya mu'ab ibn jabal sai manzon Allah ya ce ya kai mu'ab dan jabal قلت لبيك رسول الله وسعديك sai ya ce ina mai amsa maka ya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina shirye da aikata umarninka kuma sara sa'ata sai manzon Allah ya dan ƙara yin tafiya dan wani lokaci kuma kala ya mu'azab na jabal sai ya ƙara kira na qultu labbaika ya rasulullah sai ya ce ina mai amsa maka amsawa bayan amsawa, wasa alaika kuma ina shirye da aikata umarninka, wato zan taimaka maka a da abin da kake so. Kun masara sa'ata, sai manzon Allah ya ƙara yin tafiya ɗan wani lokaci, abin nufi mutulakus zama ba sa'a ba irin ta yanzu awa ɗaya kasan shi ne sa'a mu ba ka shi ne kawai mutulakus zama sai ya ɗan ƙara tafiya ɗan wani lokaci. sai ya ƙara kiransa. Ƙala hal tabiri ma haƙƙullahi alal ibadi? Sai manzon Allah ya ce ya kai mu'azu shin ka san menene haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayansa? Ƙala ƙultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sai na ce Allah da manzansa su ne suka fi sani. Ƙala sai manzon Allah ya ce fa inna haƙƙallahi alal ibadi to hakkin Allah madaukakin sarki akan bayinsa an ya'buduhu shine su bautata masa wala yushriku bihi shay'an kada su hada shi da komai a wajen bauta da abin da ake rika da matsayin bauta to kar su hada shi da shi a wajen bauta wannan shine hakkin Allah kada ita Allah da bauta ba bautar kowa sai Allah a cika kowane irin abin bauta a riki Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine hakkin Allah kuma sara sa'ata sai manzon Allah ya tafiya dan wani lokaci qala ya mu'az ibn jabal sai manzon Allah ya ce ya kai mu'az dan jabal qultu labbaika rasulullahi wa sa'alaika ce ina ne amsa maka ya annabi sallallahu alaihi wasallam amsawa bayan amsawa sannan ina shirye da na taimaka maka zan aikata duk abin da kake so qala sai manzon Allah ya ce hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san ku menene haƙin Allah akan bayi idan fa'alu zalika idan suka aikata haka wato suka aikata haƙin Allah na kadaita shi da bauta qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzansa su ne suka fi sani qala Allah yu'adhibu haƙin su shine Allah ba zai azabtar da su cewa duk wanda ya kadaita Allah da bauta ya mutu akan tauhidi to haƙƙinsa shine Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da shi azaba ta dindindin in ya mutu akan zunubi in Allah bai yafe masa ba zai azabtar da shi dan wani lokaci kuma Allah ya gafarta masa to ba zai azabtar da shi ba kwata kwata ko kuma Allah ba zai azabtar da shi ba kwata kwata idan ya mutu akan tauhidi ya mutu baya shirka kuma Allah ya gafarta masa ko ya mutu ba shi da laifi ba yadda za a yi Allah ya azabtar da wanda bai game da shi yana shirka ko zunubi kaga yanzu in ka duba za ga cewa ba abin da bawa ya kamata ya dage sai neman taimakon Allah da kuma datarwarsa ga dai hanyar nan kaji yadda take zai yiwu mutum ya game da Allah madaukakin sarki kwata-kwata ba shi da wata azaba kuma gashi nan hanya ce ɗaya mai sauƙi kawai ka kaɗaita Allah da bauta sai ka nisanci zunubi shi kenan amma da yake sai wanda Allah ya taimaka tunda ai ya zo dai a wani hadisin na Mu'azu da ya tambaye shi cewa ya gaya masa abin da zai shigar da shi aljanna ya fitar da shi daga wuta sai manzon Allah ya ce wannan kayi tambaya game da babban al'amari mai girma sai dai abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauke wa Allah ya sauke mana shi da haka zai yi baya game da Allah ba shi ga wata azaba kawai ya da kiyama ta zo kawai sai aljanna kawai ana tashin kiyama sai aljanna kaga ai ba wanda yake nema duk shine fafutukar da muke duk wannan faɗi tashin da ake abin da ake so a samu kenan tunda mu dai kaga nan ba duniya muke nema ba ma yin wannan karatun saboda gidan zama ba ma yin wannan karatun saboda abincin da za a ci ko tufafin da za a sha ko matar da za a aura ko wata kujera ana yin karatun ne kawai saboda a kubuta daga azabar Allah saboda a sami yardar Allah a samu aljanna ba bai sajuwa ba azaba Allah ta'ala ya azurta mu da haka da haka wannan hadisin ya nuna cewa idan mutum ya mutu akan tauhidi to lalle zai shiga aljanna Allah ta'ala ya samu daga cikin yan aljanna قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل daga Mu'abu dan Jabal Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda da shi da rikanin sahabbai baki daya kala Mu'abu yace kuntu rid fa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala himarin yuqalu lahu ufayrun kaji ruwaya ku cewa akan jaki ne manzon Allah yake kuma yi buyin Mu'azu yace na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan jakinsa wanda ana kiransa da suna uqayl shi wannan jakin qala mu'azu yace fa qala ya mu'azu sai manzon Allah ya kira suna na yace ya kai mu'azu tadri ma haqqullahi ala al-ibadi sai aka shafi harafin istifham ko hal ko a tadri sai aka shafi amma ana kaddara shi inda tambaya ce ba wai tabbatarwa ba ne tambaya ce ka san me haƙƙin Allah akan bayi wa ma haƙƙul ibadi ala Allah kuma ka san menene haƙƙin bayi haƙƙin bayi akan Allah qala qultu Allah wa rasuluhu alam mu'azi yace sai yace Allah da annabin sa su ne suka fi sani qala sai manzon Allah yace fa inna haqqallahi ala al-ibadi haƙƙin Allah akan bayi an yi abuduhu shi ne su bautata masa wala yushriku bihi shay'a kada su hada shi da komai a wajen bauta wa haqqul ibadi ala Allah azza wa jalla haqqin Allah akan bayi haqqin bayi akan Allah Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a shine kada ya azabtar da wanda bai hada shi da komai a wajen bauta ba qala mu'az yace قلت يا رسول الله سينشي يا النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس شن بنا يوم تاني بشارة با نجا مس wannan alkhairi قال لا تبشرهم sai manzon Allah ya ce kada kai musu bishara fa yattakilu sai su yi kasala sai su dogara da wannan bishara sai su daina aiki ba su su ta aiki inda ita irin wannan falala ba sai mutum ya sani ko ka sani ko baka sani ba idan kai aikin to zaka samu wannan falala kaga shi ma ya nuna shi abinda zai shagaltar da mutum ya sa masa kasala na ilimi to shi ma za a iya jinkirta shi kada a gaya wa mutum har sai an tabbatar da lokacin da ya samu cikakkiyar fahimta an gaya masa ba matsala to sai a gaya masa to shine irin abin da ake jinkirta wasu ɗalibai a karantar da wasu a bar wasu amma abin da ya shafi tsantsar aƙida zallanta sunayen Allah da sufofinsa subhanahu wa ta'ala to wannan ana karantar da kowa gwargwadon wato matakinsa wani yana aji ɗaya wani yana aji kaza wani yana aji kaza da haka wannan hadisin shine dai hadisin da ya gabata ya dace da babu cewa duk wanda ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna qala rahimahullahu ta'ala حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن مؤاذ بن جبل هذا مؤاذ بن جبل Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda da shi da rikanin sahabbai baki da kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya mu'abu ya kai mu'ab atadri ma haqqullahi alal ibadi shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi qala Allah wa rasuluhu a'lam sai ya ce Allah da annabinsa su ne suka fi sani qala an ta'budu Allah qala an yu'bada Allah sai manzon Allah ya ce haƙƙin Allah akan bayi shine a bautata wa Allah wala yushraka bihi shay'un kada a hada shi da komai a wajen bauta qala atadri ma haqquhum alayhi manzon Allah ya ce shin ka san menene haƙƙin bayi akan Allah idan fa'alu zalika idan suka aikata haka suka ta Allah da bauta ba su shirka ba wa qala Allah wa rasuluhu alam sai shi Allah da annabin sa su ne suka fi sani qala Allah yu'adhibu hakki su shine Allah ba zai azabtar da su kaga ku a lahira daga azaba sai aljanna hadisin ya nuna cewa idan mutum ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna Allah ta'ala ya samu daga cikin ma'abota tauhidi قال رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت مؤاذا يقول الأسود يكي توانا مؤاذ يناتي دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجبته Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ni sai na amsa masa shine yadda ya gabata a baya illa filla ya mu'adh ibn jabal labbaika ya rasulullahi wa sa'alayka ya kira ni na amsa fa qala hal tadri ma haqqullahi ala nas shin ka san menene haƙƙin Allah akan mutane nahwa hadithihim wato kwatankwacin hadisin wayancan malamai da suka gabata shi ne alkafin ibnu zakariya malamin su a wannan ruwaya ya rawaici hadisi kwatankwacin hadisin malamansa guda hudu da suka wuce su ne wato haddad da abakar ibnu abi shaiba da muhammad ibnu musanna da muhammad ibnu bashar ya kawo hadisi kwatankwacin hadisin wayannan malamai su ne suka gabata a baya shi ma ya kawo hadisin kwatankwacin su ne ne malaman musulun da suke farkon islami shi ma nan alkasim ya kawo hadisi irin nasu قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يكي تيوى من كسن شيء أزوني gefen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna zaune mun kewaye annabi alaihi salatu wa salam dama haka sahabbai suke da ladabi suna zama gefen sa gefe da gefe sai a kewaye shi haka ake yi wa malami sai a zauna wannan na nan gefe wannan na nan gefe a yi halka irin ta ilimi ma'ana abu bakari wa umar tare da mu akwai abubakar da umar fi nafari cikin wata jama'a ta sahabbai فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أبهرنا sai manzon Allah ya tashi daga fatankanin mu fa abqa anna da ya tafi sai ya jinki fa abqa alaina da ya tafi sai ya jinkirta mana wato ya tafi sai bai dawo da wuri ba zuwa ya biya bukatar sa Allahu a'ala amma da ya tafi to bai dawo da wuri ba sai ya jima sai ya jinkirta وخشينا أن يقتطع دوننا kuma sai muka kyamaci wani abokin gaba ya shafe shi da wani abin cewa kada a zo a datse masa hanya wani ya zo ya masa ta'addanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shafe shi da wani abin ki wa fazina sai muka firgita wa kumna sai muka miki a firgice wa kuntu awwala man fazi'a ni ne farkon mutumin da ya fara tashi a firgice فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا فتا إنا نيما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار حسينا يجي ونشنجي نمتانا مدينة لبني النجار لبني النجار فدرت به سينا كيوي ونشنجي هل أجد له بابا شنزا ساموة أوفا فلم أجد سيبا ساموة أوفا أبدا amma yana da kofa ai wato abin nufi zai samu wata kofa da zai shiga sai ga babu wata kofa a buɗe da zai shiga amma al'ada shi ne ana masa kofa tunda ba haurawa yake da haka sai ya rasa kofa fa idza rabi'un yadkhulu sai ga wani idan ruwa wani ruwa arrabi shine dan kogi haka dan kankani idan ruwa ta cikin kamar dan kwata haka yana bi yana shiga cikin yana shiga cikin wannan wato shingen yadkhulu fi jawfi ha'id yana shiga cikin wannan shingen min bi'irin daga wata rijiya kharijatin da take waje war an yi wayarin kenan yana shigowa war rabi'u abin nufi da arrabi'u aljadwal shine wata ƴar kwata da ake sai ruwan ya ringa kwararowa ta cikin ta yana shiga cikin shinge fahtafaztu kama ya tafizu fa'lamu abu hurairu yake cewa sai na takuri kamar yadda zila yake takurewa shine sai na matse cikina dan ne dabara na samu na shiga badakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala abu huraira sai manzon Allah ya ce abu huraira ne فقلت نعم يا رسول الله سينتي نعم يا النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال ما شأنك sai manzon Allah ya ce menene sha'aninka wato me ya kawo ka nan kai kuma qultu sai na ce kunta baina abhurina ka kasance tsakankaninmu ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qulta sai ka tashi fa abqa'ta alaina sai ka jinkirta gare mu ka jima baka dawo ba fa kashina an tuqtafa adunana sai muka ji tsoron kada a zo a tare maka hanya a datse ka gabarmu a zo a shafe ka da wani abin wani abokin gaba ya zo ya cutar da kai fafazi'na sai muka firgita kuntu awwala man fazi'a na kasance ni ne farkon mutumin da ya fara firgita ya tashi dan su nemo ka fa sai tu hadha al-ha'iqa sai na zo wajen wannan shinge fahtafaztu kama yahtafizu fa'lab sai na tattakure jikina kamar yadda dila yake tattakure jikinsa na shigo wa ha'ula'in nasu wara'i kuma ga mutane can a bayana su ma sun karo faƙala ya aba huraira sai manzon Allah ya ce ya kai abu huraira wa a'qani na alaihi sai ya bani takalman sa dan su zaman tushe da yace idhab bina alayya hatayn tafi da wayannan takalman na guda biyu su zaman tushe da cewa ka haɗu da ni dan duk wanda ya gani zai gazgata ka zaman tushida da za su ƙara ƙarfafa abin da za ka faɗa masu habbai ba sa tuhumar junansu sai dai wannan shaida ce da kuma alama faman laqita min wara'i hadha al-ha'i duk wanda ka gamu da shi a bayan wannan shingen yashhadu Allah ilaha illa Allah yana mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mustaqinan biha qalbuhu yana mai yaƙini game da ita tun daga cikin zuciyarsa fa bashirhu bil janna to kai masa bishara da aljanna kaga wannan shine sharadi na nawa sharadi na hudu kenan ko eh ko da yake mun karanta sharadin yaqini shine muka ce ashakku ko eh al-yaqinu al-munafi li shakk ko eh shi ma ne dan magana yaqini ake ina ga zamu saurara anan na da ɗan uzuri Allah ya da dace ya jinsi Allah ya